kamar mun yi dan maganar zancen shehu ya yi magana faila a kwanaki idan na eh to lallai shehu akan ma faila din akan tasawufu duka sannan kuma akan faila shehu ya yi faila shehu tijani akan ta yi wannan littafi kashiful ilbas ya yi rikici ko ya yi rufi yawa an faidata katimil abbasi akan failar shehu tijani abul abbasi me ita mai shehu tijani ya faɗa a kanta mai sahabbansa suka faɗa mai sufanci ma duka mai duk abu to shehu ya wannan littafi ya yi shi 1930 yanzu shaura shekara wajen tara ya cika shekara ɗari cika kwarai da gaske to wannan littafi sayyidi muhammadu abdullahi hudu sayyid ga abin da ya faɗa eh na murtaniya sai abdullahi da yake cewa ba kuma wannan ne yanzu ba shi dattijan wancan ba ba eh mahaifi yake cewa kashiful ilbasi an faidatul katimil abul abbasi yake cewa shehu ya ya shirya shi ya rarrabe shi akan shimfiɗa da babuka guda uku kowane babi akwai fasali uku a cikinsa sai cika makon littafin shimfiɗar da shehu ya yi ya yi a kan bayanin maganar wani shehi shehin zarruku da ya magana a kan shehinsa hadarami ya ce tarbiyya ta yanke da irin yadda sufaye suke yi sai haɗi zuwa ƙarshen maganarsa to shehu ya kawo meye ma'anar wannan magana saboda wannan magana wannan mutum da ya faɗi wannan magana ya faɗe ta ne a ƙarni na takwas duk su shehu tijjani ba su zo ba sannan don an ce ta yanke ma'ana yanzu duk su shehu tijjani a bayansa duk shehu ya ce yana nufin a zamaninsa to duk yanda magana ta yi to a kansa shehu ya fara magana a kan shimfiɗa to kuma ya ɗora da abin da zai sai babin farko a cikin wannan littafi yana da fasalai guda uku fasali na farko a cikin hakikar tasawuf wai me sufanci dinnan da ake faɗa kuma me asalin laƙana zikiri me dalilinsa da asalin laƙana zikiri sai fasali na biyu a cikin falalar zikirin da kuma shi zikiri shine mafi hanya mafi kusa zuwa saduwa da Allah sai fasali na uku cikin a haɗu a yi zikirin kamar wazifa da muke haɗuwa a yi kuma a haɗu a karanta ƙura'ani a haɗu kamar da ake cewa a musaffa ko kuma a haɗu a yi saukarsa don wani abu to sai babi na biyu kuma shi ma yana da fasalai uku fasali na farko cikin ambatan faidar tijaniya da me da abin da mai ɗariƙar ya faɗa a kanta da abin da mazajen ɗariƙa manya-manyan sahabban shehu tijjani suka faɗa a kanta bayan shehu tijjani da waɗanda suka biyo su kuma da abin da yake ƙarfafa wannan ƙur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai fasali na uku cikin cewa iliman sufaye iliman zauki ilimi na ma'arifa wannan ilimi na zauki cikin ma'anarsa da yaya yake kuma da madogaransa a cikin ƙur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai fasali na uku cikin akan me tarbiyya take kewayawa akan me me ita me ma'anarta to sai babi na uku babi na uku kuma shi kuma yana da fasalai guda uku shi ma fasali na farko cikin ba da tsoro a bisa musu musu irin na ƙiyayya a inkari ma'ana kuma waye ya halatta gare shi ya yi musu yana da ilimin da ya san wannan abin ba shi da kyau ya yi musu koko da riya ne da ya nuna mutane ya je ya faɗa da abin da bai sani ba to waye halatta ya yi musu sai fasali na biyu cikin wajabcin neman shehi mai tarbiyyantarwa da kuma sifarsa ba kowane shehi ba da kuma sifarsa da kuma halin shi mai nema ɗin yadda zai zamo tare da shi sai fasali na uku a cikin haƙiƙar wannan gani da mazaje suke da'awansa dama mun yi magana da fat- da jazaba da gani da fatahi da abu duk abu ne masu ma'ana cikin ma'anan ma'arifa da mazaje suke suke sun haɗu da sun yi sadu da Allah tabaraka wa ta'ala da kuma mai malamai suka faɗa akan ganin ubangiji tabaraka wa ta'ala yace haka zarar taba radiyallahu ta haka shehu ibrahim ya jera wannan littafi ji muhammad walan ma akmalahu yayin da shehu ibrahim ya gama wannan littafi ala ahsan wajen abu sa mafi kyan fuska wa akmal tawfiyatin ya cika shi mafi kyan cikawa wata laqamina taqarizu wannan littafi ya dinga karbar wato yabo daga malamai taqarizi yabo daga malamai ma ya fukul alhasar abin da ya fi ƙarfin ƙididdigewa haji mushir ya faɗa a cikin inzarin wa ifada ya kawo sunan malamin da yake cewa malamin ya rubuto shehu ibrahim ya ce yin ka wannan littafi karama ce a ce kayi wannan littafi ya isa karama yaɗuwar littafin kuma a lokaci guda ya game duniya haka shi karama ce dan yana daga karamarsa maroko ne suka fara buga shi a duk wannan lokacin maroko ne suka fara buga shi akwai wasu da shirya yake wa almajiransa bishara yake cewa mun gode Allah wannan falala Allah ne littafin mu kashifin ilba yanzu gashi magarib su da kansu suka zo suka karbe shi cewa za su za su buga shi to maroko hajim shirya sa wannan to malamai fa suka dinga yaban littafi suka dinga takarizi ja'ala lahu tazyilan sai shehu ya ma geza duk suna nan tare a cikin littafin sai shehu ya ma takari zailu jela nafisa mai tsada shamilan wanda ya game lima qasi daga din abin neman allazina yargabuna wanda suke kwadayi fi ulumil qaumi su san ilimin waliyai au ya hataju na ko suke buƙatar ta ila inaratin dan su gane meye ita au da amin ko ma ba ko ku suna so su san meye dan su karfafe shi au tawfiyat huquqin ko su san meye dan su cika ma haƙƙin sa ya zama sun rike shi da kyau ta'annaka shehu ya kyautace wannan jelan littafi da fi haza tazila a cikin wannan jelan littafi ta'annukan ajiban kyautacewa mai ban mamaki wasta ɗara da shehu ya koro a cikin wannan jelar ma yunahizu abin da ya kai saba'ina mas'alatan wajen karatu saba'in shehu ya kawo a ciki mutafarriqatan a rarrabe kullu wahidin kowace ɗaya min ha baligatul ahamiyati tana da mutuƙa mahimmanci wa'adaha ko ita kaɗai shehu ya kawo wannan bayanin to ya isa amma sai da ya zubo wajen mas'ala saba'in a cikin wannan littafi bi haisu ta inda laulam ya kun fi haza talifi da ba komai a cikin wannan littafi illa hiya sai wannan karatu guda ɗaya kawai to faƙar kawai lakafat ifadatan da ta isa ba da amfani lihtiyaji domin buƙatar kullum muta'alliqin laha duk wanda ya rataye da ita wali kasaratu fawa'idatiha da kuma yawan amfaninta wa shumuli jadawaha da gamewa alherinta to wannan Muhammad Abdullahi Wuldu Sayyid a cikin min akbar shar'in nan haka ya yabi kashiful ilbas kuma ya faɗi wannan abubuwa a ciki sai a ƙarshen na farko kafin jelar ta littafin ƙarshen na farko mun sa takarda mun sa takarda waje mun sa takarda waje to a wannan ƙarshen na farko ɗin nan shehu radiyallahu anhu yake cewa wannan shine ƙarshen littafi kafin ya tasiri Allah shine abin datarwa ga daidai kuma gare shi ne ubangiji makoma da makoma dai wanda ya rubuta wannan littafi da izinin hadarar shehu tijjani hadarar katmiya da madadinta shine bawa fakiri zuwa rahama Allah dan shehu alhaji abdullahi ibrahim bai gushe ba a cikin kyan ubangijinsa yana ɗumauta na rubuta wannan littafi a kwana tara a zamanin jahilci da ta- da- da- da- da rufuwar duhu da yawan shagulgulan halitta da kuma daskarewar hankali da kuma eh, wato eh, ragwancin wato daskarewar hankali da kuma rashin ƙarfin tunani da bucewar fahimta ina mai uzuri ga ma'abota hankali cewa na takaita a cikin wannan littafi a cikin wannan littafi to ina neman uzuri ba irinsu ba ne Allah nake ka- roƙo ya yi duba da idan yadda da idan daidai a cikin wannan littafi sai waƙa فأين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن أين سقط تبدل مساوية إذا يدع ga kowace ga kowane aibi sai ta nuna ba ta gani ba ta makance in mutum yana son abu ko ya ga aibi sai ya nuna ya makance wai bai ga- wai bai gani ba sai dai kuma idan fushi idan da ba ta so kuma ko ma ba abin sai ta jawo shi sai ta jawo shi ala anna abu sacewa man nazara bi ainin rida Yau, eh, duk wanda ya duba da idan yadda yauwa eh, eh, da- eh, oh, to, da- kwarai da gaske daga nan ya fara eh kwarai da gaske ala anna abu sacewa man nazara bi hajim shirya ce lalle abin da wannan malami ya faɗa saboda malami ne cewa yin wannan littafi karama ne lalle wannan karama ne malamai sun ce yana daga burgewar malami ya kawo ƙur'anin Allah in zai yi magana tun- in dai ta ta kowace ma bare ta musulunci sannan ya kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya kawo me malamai suka fassara da shi me malamai suka fahimta sai ya kawo maganganun ba nasa tukun ba ya kawo ma- kuma malaman musulunci wanda su ne ake yadda da abubuwansu ya kawo ya shiga ya fita sannan ya fitar da muradi to haka shehu ya dinga yi a littafin nan kowace magana sai ya kawo ƙur'ani tukun ya kawo hadisi tukun ya kawo mai malamai suka faɗa gangariyar malamai sannan ya haɗa maganganun nasu ya fitar da ƙwaƙwaran magana a cike guda ɗaya hajji shirya ce haka shehu ya dinga ɗinkin wannan littafi amma kuma wai ya yi shi a kwana tara hannu ya ce to wannan ya wuce hankali a ce wannan littafi a kwana tara aka yi shi kuma lokacin jahilci da lokacin shagulgula da lokacin rashin fahimta da lokacin kaza kaza kaza da haka muhammadu abdullahi a cikin wannan tsari ke ta shehu ba ya zo don yin littafai ba ne dan ba ya faɗi duk yanda shehu yake littafi da yanda suka gani da yanda suka gani da kaza kaza yake da dan yin littafai ne da abin ya fi ƙarfin hankali radiyallahu ta'ala an sai dai abin da ya ga dole ne kuma amsar zai fito ya rubuta kawai lokacin tafakkurinsa ya fi masa ya duk baki da to ala anna shehu yake cewa abusa cewa anna man nazara duk wanda ya kalli wannan littafi da ainin rida da idan yadda yara annahu zai ga wannan littafi min faidil katimi tijani daga kwaranyan shehu tijani baiwa ce ta shehu tijani sahibu sirrin rabbani ma'abocin sirri na Allah likaunihi saboda kasancewa wannan littafi jami'an ya tattare lizubdatul kutubi ga kumfan man shamin duk littattafan sufanci duk amfanin na tattaro sai dai mutum yana son kuma surutai da yawa ya rasa ma ina aka yi gaba ina aka yi ba ina ka amma in dai amsar duk littattafan sufanci na tattaro na zuba ana jami'an lizubdatul kutubi mai tattarewa ne ga kumfar man shanin alkutubi dukkan littattafai almu'allafat wacce aka yi ta fi hazal fanni a wannan fanni na sufanci wa ƙalla ya karanta an taji da ka samu majmu'atan wani littafiya ya hatawi ala mahatawa alai hazal majmu da ta tare abin da wannan littafi ya tattare ban ce babu ba amma in ka ce za ka nemo to a sha wuya faman da kakan nazara wanda ya zurfafa basirarsa ya zurfafa gani ganin na basira wa an safa ya yi adalci ya alamu yaqinan zai sani a sakankance annahu allafahu shehu tijani bi abiyadi wannan littafin shehu tijani ya yi shi da hannunsa bai wai duk falalan da shehu bai ga shi yayi ba shehu tijani ne ya yi wannan littafi da hannunsa wa as'alullah ina roƙon Allah mutawassilan bihi ina mai kamun kafa da shi ina mai tsanantuwa da shi wa bi katimi anbiya'ihi da cikamakon annabawansa wa bi katimi auliya'ihi da cikamakon waliyansa an yanfa'ana Allah ya amfane mu da wannan littafi wa yanfa'a bihi Allah ya amfanar da wannan littafi jami'al muslimina duk musulmai wa ya taƙabbalahu Allah ya karɓi wannan littafi minna daga wajen mu bi ƙabulin hasanin karɓa kyakkyawa wa yubarika fihi Allah ya albarka a cikin wannan littafi barakatan albarka azimatan mai girma hatta yubarika har Allah ya albarka fi kulli makanin a kowane wuri hallafi aka ajiye littafin nan duk inda littafin nan ya sauka Allah madalla madalla wayu darika bihi ɗariƙata Allah ya riski ɗariƙa da wannan littafi wa ahalaha da 'yan ɗariƙa wayan zimaha Allah ya tsara wannan littafi fi silkil katimi a cikin silkin shehu tijani alkarimi mai girma yau malayan fa umalun wala banu ranar da dukiya ko yaya ba sa amfani illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya zo wa Allah da zuciya kubutacciya wa kana faragu gama yin wannan littafi min taswidihi daga rubuta shi ashiyata yawmal jumu'ati yamma ranar juma'a lisina ta yi asharata kwana goma sha biyu da suka shi da ta ragu min almuharrami ga watan almuharram farkon shekara alharami ama shekara ta 1350 na boko kuma ya zama 1931 kenan 31 ya shiga da farkonsa bi madinata kaulaka a madina kaulaka wassala to lallai wannan littafi ya zama toshe na mu ba wani mai yin tafiya sai da shi a cikin kayansa saboda maganar wannan albarka duk inda da kuma duk inda aka ajiye shi kuma ya zo daga shehu mun ji daga yawa shehunne sun faɗa cewa an mace ta tara kuɗinta na ko wani aikinta ko wani hidimanta da ta tara kuɗi ta siye shi sai Allah ya azurta ta da yaro mai karantawa ma'ana mai ilimi wanda har iliminsu zai kai ya karanta shi ya san mai abu a ciki da yawa mace za ta zo ta ce da shehu radiyallahu anhu shehu ba na samun haihuwa ya ce je ki tara kuɗi ki sai kashi da ilba ba ma wai haihuwa ba Allah zai ba ki ɗa malami Allah zai ba ki ɗa malami mun je shehu Usman Bashir radiyallahu anhu ana irin wannan magana sai ya ce ya ga shi kansa haka ne ya ce ya ga shehunai da yawa ba wani shehi da yake tafiya sai ya ga kashi ilba a cikin kayansa saboda albarkarsa da aka gani ya ce bare shehu malam adamu gyaranya shehi ne babba da aka shehu ma baban shehu hamza gyaranya akwai kuma babban shehi shehin su alhaji alimaitar eh gyaranya ba eh kwarai da gaske to akwai shehi babba da aka yi akwai alhazai da suka alhaji mai tangaran da ya tashi to shehin su alhaji shehu hamza gyaranya to ba shi baɗin mahaifinsa shi kuma shehu adamu gyaranya wali ne mai kashafi irin masu faɗar abubuwa domin yakan gaya wa almajiransa na kusa ma ce Allah harki yanzu yanzu mala'ikan mutuwa ya zo ya tafi ya gaya min cewa zai je ɗauran wani yana daga ba kuma irin wannan kaɗai ba abubuwa ne masu ban mamaki wanda ya fi ƙarfin a ce an yi tanki tanki a ciki kaza to yana da shehunanmu da mai girma kwarai da gaske shehu mala adamu to shausan bashir ya ce ya gan shi bai taba ganin sa ba sai ya ga kashi ba a maki shi ya mai da shi ma takobi duk inda yake ya ce sai ya ga kashi ilbas a makale a kansa kuma ya ishi kashi ilbas karama da shi shehu ya bude nigeria wanda bude nigeria shine bude afirka ga baki daya shehu radiyallahu anhu 1945 da ya zo kano zuwan farko 1945 tahir mai gardi ya sa wannan tarihi 1945 shehu radiyallahu anhu ya zo kano ya sauka a fage gidan yanzu akwai shehu umar futi dinnan to mahaifi kakansu ne mai wannan gidan mun je mun ga babban ɗansa babban ɗansa yana nan da rai har yau gidan yana nan da inda shehu ya babban ɗan yana nan da rai to shi wannan mutumin kuma al'ada irin ta dadi inda aka je akwai a ce sarkin hausawa na gari wanda duk in an je nan za a sauka to shi ya to shi mu shi yake saukar duk mutanen Mali da mutanen Senegal dalilin sauka kenan duk wanda ya zo daga wannan nahiyar to nan zai fara zango irin abu na mutanen da to nan shehu ya sauka gidan yana nan to shehu ya gaya masa ga abin da ya kawo shi ya zo ganin sarki ne sarki abdullahi bayero ya ce da shehu sarakunan wayannan kasashe ba irin namu ba ne na faransa ita sarakunan wayannan kasashe ba irin namu ba ne na faransa ba irin namu ne na faransa ba cewa a tasan musu kai tsaye sai shi ce wannan mun haɗu da shi a maka yau shekara goma da ta shige sun haɗu da haɗuwar shehu da sarki abdullahi a maka 1935 hajjin shehu ta farko 1935 to wannan ne haɗuwarsa sarkin kano yana tare da wali sulaimanu da wa'yansu dai wannan dai shine mashuri to anan suka haɗu da shehu kuma ya alƙawari ya kira shehu ya zo shehu ya alƙawari zai zo amma saboda yakin duniya da kuma idan faransa yana kan shehu kwarai da gaske ta harrukinsa kuma ikon allah ƙila wa'yan sun littafan ma ba su sauka ba shehu ya da aka ƙara shekara goma 1945 kuma aka ƙara shekara goma to sannan shehu ya taho shi kaɗai kuma ba a jirgi ba akwai cakudin yan kissa ba a je wannan hanya ta ƙasa daga senegal mali don jirgin fasinja a wannan lokacin bai fara ba irin wannan babban sai dai na sojoji ko na manyan ofishiyal na ƙasa amma a ce wannan jirgi na ɗaukan fasinja ya dinga 1945 sai a hankula na kasuwanci shehu ta ƙasa ya taho jirgin ƙasa kuma ba ta gambiya ba zuwan gambiya na jirgi zuwan 1948 ne zuwan 1948 ne muktaru wuldil hamid ya waƙe shi shine zuwan jirgi jirgi ya tashi daga gambiya a mota sannan daga gambiya zuwa sierra leone a jirgi daga sierra leone zuwa takuradi daga takuradi a jirgi zuwa akara a jirgi daga akara a jirgi zuwa lagos daga lagos a jirgi zuwa kano zuwa muktar wujil hamidi diyawa amma wannan tafiya shehu a ƙasa ya taho suna ta to ita ce ta 1945 mali shigo ta nijar har zuwa ya zo wannan fage to sai shehu ya ce masa a'a shi ya kira ya ce yanzu ya ga dai shehu ya ga dai kamar ya matsanta sai shehu ya ce kai kai ni kofar gidan kawai kai ni kofar gidan kawai ruwanka kuma ragowa ka kai ni kofar gidan kawai to ya kawo shehu kofar kudu ya kawo shehu kofar sai shehu ya rubuta wasiƙa ya rubuta wasiƙa sai a bawa mai tsaron kofa ya danka sarki to wannan ba ba aikin mai tsaron kofa ba ne sai dai kuma mai tsaron kofa ya kalli shehu ya gan wannan mutumin zatin da shigar zake ba mutumin wasa ba ne kuma wasiƙa sai ce to zai ba wa hannu hannu da kaza to aka dinga ba wa hannu har ta zo hannun wali suleiman yan zamani suna cewa sannan wali suleiman ya rasu ko ma dai wali suleiman ya rasu ko waye da ya ta zo hannunsa to shi kuma shi yake shiga sarki har ya tashi daga majalisa ya koma cikin gida an cire kayan sarauta sai ya shara irin da mai buɗaɗɗen hannu ya shara wasiƙa ta je wajensa to shi wannan da ya ga wasiƙa wali suleiman alal haƙiƙa shine wanda wasiƙa ta je hannunsa duk haka muka je wajen shau haka muka je wajen shau mudi salga haka muka je wajen shau sani kafanga haka muka je wajen shau haka ɗahir mai gari ya rubuta duk da maki ne dai wannan shau tijani in ya ce idan aka kauda ta'alikin ɗahir mai gari to littafin ɗahir mai gari babban makoma ce ta faila saboda dattijo ne ya san abubuwa a gabansa aka yi wa'yansa abubuwan ko a gaban shehinsa shehu adamu azare almajirin shehu adamu azare ne a gabansa shi janin yake cewa to wannan duk abin da ya rubuta makoma ce ta faida saboda yanzu za a yi rubutu kowa san ransa ko- kowa abin da yake wa- ya tsarkake wanda yake so ya dammara wanda bai amma wannan ya ba- bi adalci na ilimi sai dai ta'aliƙin da ya dinga yi ne saudiya ma kanta duk da ita ta sa shi mai ta ce cewa ta'aliƙin da kai bai dace da wannan littafin ba ta'aliƙin da kai to ɗahir mai gari ya- shi kansa ya ce wali suleiman to wali suleiman da ya gani ya ce kadai shehin da muka gani a maka ne ya ce amma mu fitan gani to wali suleiman ya gano shehu ai ya zo ya rungume shehu radiyallahu ta'ala to kuma ya koma da gudu tun daga nan fada suka san tashi hankali ya faru ga wali a a fada ta- tafiyar fada ma takama amma ga shi da gudu ya shiga ciki har cikin gida ya je gaya sarki ai ga shehu ya zo suka ga sarki ya fito da gudu sai sai ya shara sai ya- fa- fada suka dinga faduwa fada suka dinga faduwa ima ya zo ya rungume shehu sai ya cikin gida to daga nan sarkin sarkin Kano Abdullahi Bayar ya sauki Shehu radiyallahu anhu a gidan sarkin Katsina inda yake sauka yanzu yana nan sun mai da shi majalisar sarakuna kusa da masallacin Juma'a na Kano yana nan kusa da masallacin sun mai da shi majalisa gidan sarkin Katsina da yake sauka kila ya fi kyau ko ya Allahu alam Shehu radiyallahu anhu ya sauke shi gidan sarkin Katsina inda yake sauka kuma sarkin katsina da sarkin kano ko wata irin alaƙa eh, ta Allah da ta ɗariƙa a tsakaninsu duk shehunan da suka taho daga yamma galibi a a tsakaninsu suke ta kai da kawa sarkin katsina ya gaya mana Allah ya ƙara yadda a gare shi sarki kabiru dinnan yake cewa babansu shehu ahmed mahmud mai wannan alhamdulillah hukka alhamdulillah to babansa sai bi muhammad kabiru din wanda ya yi ta yawo cikin sarakunan mu wannan daga kano wa- wajen babansu yake zuwa sarki usman na gwaggo ya ce da sarkin kano abdullahi bayero ya haifi ɗansa na farko sunan baban ahmed muhammad ya sa masa muhammad kabiru barde ƙerarriya lalle mun tarar da shi mun tarar da barde ƙerarriya ɗan sarkin kano abdullahi na farko to ma- sunansa kabiru to sunan baban ahmed muhammad muhammad wuldi kabir ice bayan sarkin kano abdullahi bayar ya haifi ɗa da wata shida wannan sarkin kano eh, sarkin katsina kabiru allah ya rahamshe shi shi yake gaya shehu da dan shehu hadi muna zaune shi yake faɗi. ya tsaki abinsa yake cewa gidanku ne nan Murta- ba murtani ne fara koya mana a ba ta ta na na qur'ani haka ya faɗa yake cewa bayan sarkin kano abdullahi bayero ya haifi ɗansa barde ƙerarriya da wata shida ni kuma aka haife ni ni ma babana ya sa min sunan wannan sharifi muhammadu kabiru ni ma sunana kabiru eh, muhammadu kabiru to haka suke ta to ila allahu alam wannan ya sa yanzu tun daga shehu ma ya zo shugaban ɗariƙa gaba ya sauke shi a gidan sarkin katsina nan abu to sai aka sa babban malami kadimin wali sulemanu shine Ab- shehu abubakar na wali ya zama shi ne zai wa shehu hidima tun da dai babban malami ne ga malami ya zama shi zai ma hidima to shi kuma a ɗaki ya tambayi shehu yansa abubuwa fa ya ji shehu ya wanke sa ai sai ya fito waje kuma ya gaya wa malaman waje babban abokinsa shehu sani kafanga radiyallahu ta'ala wannan babban malami ne babban shehu Sa- to ya je gaya masa ya ce kai sarki ya yi wani irin bako malami da irinsa ban taba ji ba shi kan ga yake kwarai da gaske to ya kai shehu sani kafanga to shi kuma shehu sani kafanga ya- alma- abokansa na cikin gari su shehu mai hula su shehu ma ba su kai biyar ba dai da shehu dan falke da wani wane ne ba su kai biyar ba to su kuma shehu sani kafanga ya zo da su to kowanne shehu- shehu shi kuma ya zo da kashifil ilbas shi ma kofinsu ba su kai ba su da yawa dai ya ba wa sarki nasa da wali din nan ba mu san shi kadimi ba amma dai haka shehu kuma ya ba wa waɗannan malamai wannan littafi shehu bai ce kuma bai shi ga dai kashifil ilbas su kuma kowanne da ya karɓa sai ya kai wa suka kai wa shehinsu shehu mijin yawa akwai kuma babban sufi malami a kano shehu mijin yawa duk sufaye kuma namu na nan nigeria galibi nan suke kadirawan da tijjanawan da waye shehu mijin yawa rabiyallahu an shi kuma bakin ruwa rabiyallahu to su kuma ya suka kai masa tunda dai littafin sufanci ne suka ce sarki fa ya yi wani bako fa bakon nan fa ba wasa ba ne mun gan shiga amma ga littafin da ya bamu sai ya buɗa to sai ya bi ali sisa ya yi tarjaman littafin ya yi bayanin littafin a farko a cikinsa yake cewa shehu ibrahim kudubul gausi ne kudubi ne gausi sai mijin yawa ya fara idansa ya kai nan sai ce to wannan littafi ai abin ajiye ne a wannan zamani washe za a samu wani kudubul gausi radiyallahu ta'ala a wannan wannan dai sun faɗa ne kawai sai shi sani kafan ga yace masa wallahi fa kowa ya ga mutumin nan fa ya san wali ne sai ce a ba komai na ce bani dai ku bari zan duba duk in sun zo karatu sai ya ce musu ina shehin ku kudubul gausi wannan shehu usman bashir yake gaya mu radiyallahu ta'ala anhu shehu usman bashir shehi ne wanda shehunan Kano sun yadda ya san tarihin ɗariƙa da faila ɗinnan shi ma kuma da cija ne a gabansa aka yi abu suna daga cikin malaman gidan ɗanta ta hadda iyayensu kuma ya zo yana daga cikin baraden gaban shehu tijjani usman suna kuma tare da shehu sani awwal da shehu ne gaba ɗaya kuma ya zama yana tare da shehunan mu na kaulaha da maroko da shehu sun bashir shi ma wata ruwaya ce wani kundi ne mai zaman kansa to yake faɗa to ikon Allah wajen kwana uku da suka koma karatu sai ce ina shehin mu kudu gaus sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan ce a wallahi na ga mashadi mashadi abu ne mafarki gaske kamar ya mutu yana wuridi haka sai ya ga dan wani abu su ya ya faru a gabansa sai ya watsake kuma amma ya ga abubuwa mashadi kenan na ga jama'a duk sun taru annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune ga shehu tijani yana zaune da waliye ban san adadin su ba an ce ana jiran kudubul gaus zai zo ya bada sallah sai ce ni ko wannan kudubul gaus mai girma waye wannan yace na ga mutum mai kama kaza mai kama ya faɗi su ba shehu ga baki daya aka ce shine kudubul gaus gashi nan wanda nake mamaki lalle shine shi ya zo ya bada sallah to lallai a tashi mu je suka zo gidan sarki aka ce ai sarki ya sallama bako sarki ya sallama bakon tun jiya sarki sarki sarki ya sallame shi to yace to to hadari ya faru ga hadarin ban yadda da abu tun daga farko ba ga abu zan je a shiri kawai mu bi shi a shiri mu bi shi yadda da musu da littafin su a shiri mu bi shi yana cikin wannan shiri wani lokacin sun zo karatu kuma sai ce musu to na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zan samu zuwa ba ya ce rana kaza gobe karfe kaza karfe kaza rana ta daga kaza to ni kuma lokacin mutuwa ta ne wannan to amma ku kuma da an gama jana'iza ta ku kama hanya ku kama hanya kuma ku gaya wa shehu na sallama masa na bi shi na yi komai ga abin da na gani shikenan suna sun san wali ne ba shehu mujin yawa ba na wasa ba suna ce mashehi babba radiyallahu ta'ala anhu bakin ruwa tunda sun san wali ne shi kanan kace gari ko da ba suna ta jira suna abu aka ce aisha ya tashi da zazzabi kafin wane wannan shi kenan ya rasu radiyallahu ta'ala anhu suka je aka jana'izar sa nan wajen masallacin garba eji na nan jajakara akwai wannan sinima wanda an da ita asibiti yanzu akwai gada har yau tun wancan lokacin wannan gada shi wasu bashi ya ci tana nan nan suka zauna suka dinga mitin in ya za a yi tafiya kowanne shi wa atiku radiyallahu anhu ya faɗi abubuwan da suke kaza kowanne ya faɗa shi mai hula ya faɗi nasa shi ma jani ce to ni ma dai ba shi ne da ni ba amma akwai alhaji wane ne zan je wajensa in nemi rance in Allah da zan zai bani in nemi rancen fan hamsin Allah da zai bani a wani lokacin fan hamsin hatta kuɗi ne shi sani kafan ga shi ma ya ce to ni ma ina biya karatu a gidan ɗan tata alasan ɗan tata to ni ma zan je in nemi wannan abu ni ma za su bani insha Allah shi man jani ya nemi wannan rance a wajen alhajin nan alhajin ya ba shi fan ɗari ya ce na ba zancen rance ga fan ɗari na lima shehu sani gafan ga rabbi Allah ya nema shi ma inda ya faɗa suka ba shi fan hamsin nasa na rance suka ba shi kuma fan hamsin shi ma na hadiya eh karama shehu to sai wani kuma bawan Allah shi kuma yana da nasa kuɗin shi kuma alhaji maza da sunansa shi kuma yace to shi ko yana da kuɗin kansa na tafiya to shi kuma zai bi su ya musu hidima to wayannan su uku su suka kama hanya suka fara tafiya kaula 46 ta shiga idan kuma saboda akwai rubutun malamin da ya waka lokacin shi kuma sai ya hijirar da ya sa 44 ne to idan kuma shehu 44 ya zo radiyallahu ta'ala anhu amma duk da shehu ne suna cewa 45 45 to idan kuma shehu 44 to shehu ne sun tafi 45 su kuma suka bi shehu radiyallahu ta'ala anhu to su suka su suka bi shehu radiyallahu farko suka suka zauna wajen wata uku suka yi tarbiyya a can suka yi tarbiyyar su a can suka yi komai a can suka abu sannan shehu ya yi musu ijaza to ijaza su tana nan hijirar watan ijazar da komai shehu ya sa da kuma shehu yana cewa ku yi alfahari ku biyun nan ku kuka fara takowa wajen nan girman ku yana wajen Allah kuma mun hadda ku haduwa duniya da lahira haduwa ba ta yanke ba to suka dawo da ijaza da abubuwa to wannan abu da suka samu malamai ne amma dai ba wai tsofaffi ba da kaza kalifan shehu muhammadu salgama shehu abdullahi salga yana da rai ma ga kima-kiman su kansu malaman su ne suka isa su faɗa to wai ku da kuka je wallahi mun ga addini mun ga sallah mun ga kaza kuma ya mana adalci aina ma duk akwai amma kowa ya gan ku ya san kun samu wani abu da da ba haka kuka tafi ba kowa ya ga hasken ku ya san ba ku ne na daɗin nan da kuka tafi ba to wallahi kaza to ikon Allah Allah ya nuna wa shehu wannan abu da ake ciki to sai ga shehu hadi shi kuma ya zo tambayar shehu izini zai tafi hajji shehu hadi shi kuma shehu ya ce kwarai kuwa akwai yan uwanka suna nan akan hanya idan ka tafi ka riƙe hannunsu shehu ya yi ma wasiƙa wajen sarki abdullahi sannan ya yi ma wasiƙa wajen su shehu ma tijani wa'inda suka samu tafiya can shehu ma tijani shehu sani kafan ga sai alhaji mazadu wa'innan su ne sunan su wa'innan gangariyan tarihi da waye wa'innan su ne farko wanda suka tafi to radiyallahu ta'ala anhu kuma ikon Allah da suka tafi tafiya kaula sai suka yi caji saboda an ce ƙasar faranshi ce chadi kuwa ita ma faransa da an ce faransa farlomi farlomi da abu nan za a yi yadda suka yi ne aka ce a sai kun koma baya da kun shiga nijar ma nijar ma faransa ce za ku bi ga hanya nan ga hanyar da shau ya biyo ita suka bi radiyallahu ta'ala an to shau hadi ya zo da wasiƙa wajen sarki da wasiƙa su to sarki ya kira su ga abin da ake ciki to su kuma suka yi shawara ina ne za a sauke shi inda kowa da kowa saboda kan malamai a wannan lokaci duk a rarrabe yake wayannan gida ba sa babban gidaje na kano madabo da salga da kaza abubuwa da irin wancan zamani allah biya gyara abu yanzu wannan ina za a sa suka sauke shi gidan alhaji baba na begu gida ito gila ko dan ne ko tsohon ne ko dan nasa ne to gidan dai ba uban tsohon dai alhaji baba na begu baba na begu to na aka ajiye shi to duk shehun nan nan su shehu atiku su shehu mai hula su shehu salga duk anan suka yi abubuwan ya tafi hajji ya je ya dawo sannan yayyo zaria ya zo ya tarar da shehu ma'aji isi haka tukun shehin su shehu yahuza din su shehu abdulkadir din su kaza radiyallahu ta'ala anhu sannan ya je katsina nan ma akwai shehu malam almu kofa yan aka da sun ya tarar da daga nan kuma ya koma wa shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da wayannan suna da shehu ibrahim ce to kai wa Allah zai ba wa alheri irin wannan ya dawo aje ka gaida iyalinka kawai ka koma to tun daga nan ya soma abu har kuma su ma duk waɗanda suka yi abu a wajensu kuma su yi tawaga su akwai tawaga shi abdullahi salga akwai su kai da tun daga nan aka fara kai da kawa to amma dai duk alherin kashfil ilbas wannan shi ne alheri saboda idan mutum addinin ma ike so idan sufancin ma ike so idan duk abu yanzu dai ji ba abin da shehu ya faɗa wanda ya zurfafa ganinsa ya ga shehu tijjani abul abbasi ya yi shi da kansa da albarkar da take ciki da duk magana sufanci da duk magana duk irin waɗannan karatuka da duk magana shehu radiyallahu anhu ya tare da hujjoji da kaza da jibin muhammad abdullahi ya faɗa mas'ala saba'in da shehu ya sa a cikin tazilu tuku to banda kuma littafin ma duk gaba kowace guda ɗaya ta isa a kanta wannan littafi falala allah ce yanzu shawara bai fi shekara goma ko shekara ya cika shekara ɗari da yinsa to suna ta abu to Allah ya saka imamu Hassan da alkhairi shi kuma babban hidima da ya yi wanda ƙila muradin shehu kenan imamu Hassan radiyallahu ta'ala anhu shehu ya dinga shirya shi shehu ya shirya kowa radiyallahu ta'ala shehu ya dinga shirya shi bayan karatun gida bayan hadda ƙur'ani bayan komai na gida sannan shehu ya kai su maroko shehu ya kai su maroko su da yawa to shehu ya lura karatun maroko tana da wayewa tana da abu amma fa ba ta yadda kuma a addini fa ta kuma ɗan buɗa wayewa ba to shehu ya ga zamani gaba ba zai tafi da da irin waɗannan abubuwa ba shehu dai shi ya san wannan dai shine gaskiya shehu ya zo ya kwashe su gaba ɗaya shehu ya zo ya kwashe su gaba ɗaya ya misira da su ya misira da su sai dai bai cam ibrahim cam shehu ya tarar ya yi jarrabawa ya ci shehu ya ce to kai allah ya yi zaman ka a nan alhamdulillah yana da littattafai da yawa shi ya kasul asari shi ya yi ma za kalata suhufu wal iza'at an shekh da kaza yana rubuce-rubuce da yawa to shi wannan shi shehu ya ce kai Allah ya zaman ka amma shehu sai ya kwashe su kuma ya misira da su to kuma suka je imama sai ya fito da takarda mai kyau kwarai da gaske shehu lamin din ya fito dan ya gaya wa shehun azhar muna zaune cewa shi ya fara fita da takarda mai kama kaza mai kama kaza afirka da kaza to imama hasan ya yana da kwarewa to azahar suka tura shi ko tunis ne wata kasa daga cikin kasar laraba din nan suka tura shi ya je wani aiki a can to sai ya zo ya gaya wa shehu sai shehu ya ce abin da kake so ka yi za ka yi ko abin da nake so ka yi za ka sai ce a abin da nake so abin da kake so na yi shi zan yi sai shehu ce to in abin da nake so ne yanzu ba aiki za ka yi ba ina son wannan karatun da kai na azhar din nan to yanzu kuma ka tafi ingila ka je ka mai da shi na turanci kuma gaba daya abinda nake so kenan ka tafi ingila ka je ka mai da shi shehu kuma shi ya yanke masa tiket da kudin zamansa na ingila da komai shehu shi ya ɗau nauyin karatunsa na ingila ya zo shi kuma sayyidi ali sisa radiyallahu anhu ya ga yadda shehu yake tsora jikan nan nasa to imama sai yana da wa kuma dan sai ya din shehu madu shehu mu da sise dan wansa to kuma shi kuma sai ya shi kuma ya dinga sa wancan shi kuma duk inda imamu ya taka shi ma zai dan ka azo nan da ya zama har shi ma sai ya tura shi ingila shi ma ya je abu to duk wannan zancen tura na amerika da kaza kaza duk a ingila imam ya haɗu da su je ba wai ko ya je amerika ya yi da haka har tafiyar rasuwa da allah ya shehu radiyallahu anhu a ingilan zai rasu shehu ba faranshe ne duk jiyarsa a faransa yake radiyallahu ta'ala anhu duk jiyarsa to amma kuma kwamin kurmai haɗa shi da likita na ghana yana likita na ghana to wannan rashin lafiya ta ajali likitan ganan nan shi ya zo ya duba shi yau radiyallahu anhu sai ce to irin wannan rashin lafiya ina da malami na a ingila shi kuma ya iya maganinta shi ne zai iya duba jikinka ya dace yanzu ingila za ka tafi shehu ya ce haka za a yi kawai shi kenan shehu ya dan daga Ga- daga senegal zuwa ghana daga ghana shehu ya ya tafi ingila akwai hoton sallarsa da abu to shi kuma likitan ya gaya wa malamin duk gashi nan aka shehu ya ka- kwanta a asibiti kaza shi wancan malamin shi kuma ya nasa binciken da kaza ice to wannan sai an yi wa shehu tiyata to amma kuma yanzu a jikinsa irin na tsufa irin haka baya zaton zai iya daukan tiyata kaza kaza ya gaya wa ya zo ya- likita ya zo ya gaya wa shehu ga abin da ake ciki aka fassara- fassara wa shehu shehu ya ce ya ya yarda shehu ya sa hannu an ce likitan sa na gane ya ta kuka ce wallahi da ya san zancen tiyata ne kuma shehu zai sa hannu eh, da bai yarda shehu ya je ingila ba kaza ka to to wannan shine tafiyar rasuwa to ko halartar imam hassan da zaman da aka shi kuma yana makaranta yana makaranta a ingila yana daga cikin ya yi abubuwa da yawa amma yana daga cikin babban kokari da suka yi fassara kashfil ilbahman da turanci kuma turancin da sun fahim turanci ne fassara ce ta wanda ya san abin da yawan eh yawa to da yawa wanda bai san kamfani ba zai fassara to kuma amma za a yi rikici wajen wajen ta- fa- fassara abu to eh, wannan yana daga abu tare da shi kuma da, eh, wayanda farfesosin da suka ta shi al'okere da su waye da wanda suka abu to wa- wannan da littafi kokarin da suka yi na su mai da shi da turanci din nan duk daya wanda ya iya fassararsa da larabci wanda ya iya larabci ya ji duk daya wanda ya iya fassararsa da hausa ya ji duk daya wanda ya iya fassarar turanci ya ji duk shi ne mm, ji shi ne to abu ne mai girma littafi ne mai girma kwarai duk abin da mutum yake so na sufanci da na zancen zikirai da na zancen ƙur'ani da na zancen faila ɗin da na zancen ɗariƙa ɗin da na zancen haƙi- komai shehu ya faɗa ce sakacinmu ne dai muke barin littattafai mu ta kawo abu na rasu mun gode Allah a jahilcinmu dai da kaza dai mun yi wajen shekara takwas muna fassara shi amma wani zuban mm, aka yi ba- sai idan akwai lokacin da muka yi wajen shekara ma tun da aka tashi daga makarar ba mu kara eh, karanta ba Am- eh, to, amma dai a haka a haka a- sai da muka gama shi tun daga farko a ƙarshe wajen shekara takwas muka yi maulidin ilorin nan muka yi katimarsa wannan na biyu nan muka yi katimarsa muka ga shekara takwas da fara fasararsa da da abu to eh, duk da da irin eh, namu ne masa to amma dai alhamdulillah da na hausan da na turancin da na kasa din dai ga baki daya abu ne kwarai daga sai wannan duk abin da mutum yake nema na sufanci ko ya ji na sufanci insha Allah yana yana cikin musan kuna da shi Yau, kwarai. Kwarai da- ajiye shi ma kwarai da kwarai da gaske kwarai da gaske akar makalla Allah ya sada na bi shi ya kai cewa wannan shine imani shi wannan shine imani ya kai shi amma kuma kullum aka bi shi duk da sabu Ma- kwarai da gaske kwarai da gaske kwarai da gaske bare yanzu da ake jin jawahirul ma'ani din nan da zai dada haska maganganunsa da yawa da yawa da yawa da yawa da yawa kwarai da gaske kwarai da gaske ku ne Allah ya saka da alheri to wannan hidima da suka yi sun yi kokari kwarai kwarai da gaske na yin abu alhamdulillah masha Allah sai karatu mu mun yi ta
Ai, wannan ma karatu wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi mu ne da godiya ne zai da wallahi mun gode.
mu ne da godiya mu ne da godiya mu ne da godiya mu ne da godiya
Na shafi na bakwai.
insha Ah, wani wani ke.
Allah yawwa
Wanda.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر الحمد لله wato wani zamani Allah ya kamu dole waɗannan abubuwa a tattara su a hannu saboda akwai samari Allah ya buɗa musu na ilimi Allah ya buɗa musu na fahimtar baƙaƙe da fasara to amma kuma wajen fahimtar ma'anar to akwai matsala akwai matsala saboda kowanne kaza to su zancen faila dinnan yana wahalar da su saboda ba su bi masu sanin abun ba ba su bi makama ba ko ko zancen failan nan har sun kai su magana ta ma ba sa so to kuma abun mamaki ba sa son magana faila sun ce yadda aka fahimce ta ba haka take ba duk da ga yadda wanda ya karɓo ta ma wajen shehu tijanin sayyidi ɗayyibu sufiyanil akbar wancan babba sahabin shehu tijani wanda ya sa ta a cikin littafinsa ifadatul ahmadiyya yadda sayyidi alil harazimi ya dinga rubuta jawahirul ma'ani maganganun shehu shi ma haka ya yi ifadatul ahmadiyyansa bata kai jawahirul ma'ani girma ba to shehu tijani ya ce kaza shehu tijani ya ce kaza ma'anarsa kaza shehu tijani ya ce kaza sabida dalilin kaza da ya zo shehu tijani ya ce faila za ta zo a hannun sahabbansa kaza kaza ya fassara ta yana nufin fatahi zai yi yawa a cikin almajiransa to haka ya fatahi din nan sha'abin fati wata rana radiyallahu ta'ala anhu ya zo kano shi kenan sai ya tambayi wani daga cikin abokansu wanda suka yi zama gidan shewa a tiku ko ƴaƴansa ne ko jikokinsa suka zo ce ni ina wana ne sai ya ce a ai wani ya samu fatahi sai ce wani ya samu fatahi ita yanzu duk fatahin nan da muka samu a gidan shewa a tiku bai samu fatahi ba wani fatahi sabo kuma ya samu kaza kaza sun yaro ya ce a to wai ban ta me ya fatahin nan da ya samu da ta ai tsansa ya yi kuɗi ai yanzu ya ce a mata ya ce oh eh lalle ya samu fatahi ni inda na sa gaba da ba ko inda kuka sa daban ko fatahi na kuɗi ko shi ma fatahi ne amma babban fatahi fatahin ganin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sannan sanin manzon Allah ɗin ma'arifa ɗin wanda shine sanin Allah wannan shine babban fatahi shi ake cewa fatahi shi ake cewa jazaba shi ake cewa gani shi ake cewa fana'i ɗin nan duk da ake kaiwa to sai sai da ɗaibu sufiyani ya ce ma'anar faila ɗin nan fatahi zai yawaita a cikin almajiran shehu tijjani to kuma shahudiyanka da kaza kaza to ikon Allah duk da wannan da duk bayanan da Sheikh Umar Rufuci yayi da duk bayanan da Ibn Ibn al-Arabi Sa'ihi yayi da duk bayan da duk wannan duniyar malamai da duk wannan duniyar waliyai waɗanda gangariyar masu kashafi ne wani annabi zai gaya masa da kaza wani kaza kaza a duk wai ba a gane magana faila ba wani abu ne daban to kuma an zo wannan halin da ake ciki kenan to kuma an zo kowa zai yi karatu in zai faɗi shehu ba ka ji ya ce ma'abocin faila ba sai dai ya ce shehu fassu ne fassu dutsen kan zobe shehu fassu ne dutsen kan zobe saboda suka yi rujal ayyashi a waƙarsa a wata daga cikin waƙoƙi sai suka rujal ayyashi yana da waƙoƙi da yawa shehu suka yi rijal ayyashi duk sati sai yawa shehu wasiƙa duk sati wani abu rafi kanuni ya rubuta wannan mai rubuta abu duk sati wata ta zo wata faransawa a post office su riƙe ta su ƙi zuwa da ita kuma ya ce da shehu duk wasiƙar da nema dole ka damun da amsa duk wasiƙar da nema wasiƙu ne tsaka rabi kanuni larabawa suna da ja bare sharifai bare kaza wannan irin mukami wannan irin kaza a ce ya tsallako ba don duk abin da suka gani ba rabi kanuni ya faɗi abu ya ce abin da yake tsakanin shehu suka yi ruja da shehu ibrahim ba wani ɗan adam da zai da'awar ya samu kwatankwacinsa bare ya abu tsakanin shehu suka yi ruja da abu abu ne da ya fi ƙarfin hankali da ya fi ƙarfin hankali shekara wajen 20 da wani abu haka suke da shehu rujalla har suka yi ruje ya yi bankwana da shehu cewa ɗana ajali ya taho mun yana daga abin da ya nuna min ajali ya taho mun duk karatun yanzu ya bar ni na san ya dawo wajenka hatta waƙoƙi da nake yi sun ƙi zuwa yanzu amma na tabbatar ga sunan sun dawo wajenka to ma'anar wannan tafiya ce ta saho tafiya ce da duk abin da to suka yi ruja ya gaya wa shehu shi ne sahibu sayyata a rubuce ya gaya masa shi ne kaza ya gaya masa shi ne kaza ya gaya masa wannan waka mashuriya da take hannunka shehu suka yana cewa wa'in ne a rashekar tijaniya katiman ni ina ganin shehu tijani cikamakon waliye ne zobe ne na waliye wancan lazi kasirta lil katimil fasato kai ne dutsen kan zoben nan to kowa ku ya san darajar dutsen kan zobe da duk da tsadar azurfan nan da komai da amma dutsen ake lu'ulu'u ne ko diamond ne ko waye kaza kaza to shehu suka yi ruje ya gaya wa shehu wannan wanda ba za a ce yare na shehu tijani ba ba za a ce bai san shehu tijani ba amma ya ce shehu shi ne kawar zoban shehu janin ga baki daya katimin fassa ai wannan magana ce da hadarinta da na failan duk daya in ana ganin faila wata magana ce mai hadari ai wannan ma maganar in in makiyin shehu ya zai ce ko makiyin suka zai ce ya raina shehu janin radiyallahu ta'ala anhu ya ce shehu ne fassu dutsen kan zobe wannan fassarar zahiri kenan to kuma waliyai suna da ma'anar dutsen kan fasu muhiddin bin arab ya yi littafi fususul hikam duwatsun hikima abu ne babba suka rije ya gaya wa shehu wannan to wai ikon Allah wai yanzu kuma an dawo ba za a ce sahibul fa'ilatu ba sai dai a ce shehu ibrahim fasu ne an mutu kai na rawa kuma kai daga abin da shehu tijani ya faɗa kai kyashin faɗa ka tafi ka je ka ɗau na shehu suka yi ruja wanda ya faɗa in dai ba rikicin 'yan zamani ba ko rikicin masu ganin wayewa to to kaza kaza to wannan littafi yana daga cikin wanda duk zai yi maganin wannan kuma su ma duk da sun koma irin wannan karatu kaza kaza ba wanda isa ya ba wa shehu ibrahim abin da ba nasa ba ba wanda isa kuma ya kwace mar abin da allah ya bashi suka yi rujal ayyashi a ce ya sallama wa shehu ibrahim kuma ta gaske to wannan ya fi ƙarfin hankali to kuma fa ba fa sauƙi ya ji ba ba fa sauƙi ya ji ba ya rubuto wa shehu ibrahim duk abin da ya faru na shehu radiyar na farko dai abokin babansu ne abokin alhaji abdullahi ne kuma alhaji abdullahi ya rike shehi don girmama shi abokin da aka yi ganin 'ya'yan alhaji abdullahi 'ya'yansa ne duk da muhammadu khalifa wansu shehu ya so ya sa'a da shi da suka yi ruja to wannan shine abokinsa gangariya na farko sai wannan kani nasu to suka yi ruja da farko irin rigingimin cikin gida da suka dinga faruwa da shehu da wannan babban wa nasu suka yi ruja ya yi ta ƙoƙarin dai ya kashe fitina kai yaro dai ka zama kullum a yaranka kai yaro ya haƙuri zauna kullum a yaranka shehu suka ruga ko ya ga gaskiya yadda take dai bari dai kai ibrahim zauna a inda kake ya abu sai da abu ya kai inda ya kai suka ruga ya san kuma gaskiya ga ta kasa sannan kuma ya ma watsar da zancen muhammadu khalifa radiyallahu ta'ala an kuma abinka da malami ya gwada su ya yi komai duk littafi in suka yi ruja ya yi sai ya ce su taƙarizi su gaba ɗayansu su taƙarizi ikon Allah ya sa na Muhammadu Kawano ya kai kuma yanzu taƙarizin shehu ma yake sawa shehu ne yake mara taƙarizi ya yi littafi ƙadamin rusufi suka yi ruja ya faɗi shehunansa kusan 600 malamansa da ya karatu a wajensu ya karɓa abubuwa a wajensu kusan 600 duk ga baki ɗaya da duk maganganunsu da ijazozinsu da duk abubuwansu da kaza kaza a ƙarshen littafi ko a wace kasuwa mutum ya sayo littafin zai gani ya ce farkon wanda ne wa ijaza da duk waɗannan malaman nawa alhaji ibrahim ya shi na farewa ijazar waɗannan abubuwa sannan kuma duk wanda ijaza ta zo ta zo wajensa gashi da kaza to suka yi ruje a rubuto shehu radiyallahu yana da duk abin da ya kuma bayan ya ma gane kan abu ya kai kan abu da kaza shehu ya buɗe masallaci kafin a gina ya yalwata wannan babba farkon jami'in da ya shehu wannan gini na uku kenan wannan farko shehu ya zawiya farkon hijira da Allah ya buɗa sannan ya yi masallacin juma'a karami ya masalla wanda alƙibla ta ga ta nan a tsakiyar masallaci da Allah ya buɗa wajen fifti wani abu sannan ya yi wannan yalwatawa babba to wancan na biyu shehu rabiyallah yana gama shi suka yi ruda hatifi ya dinga kiransa daga Allah cewa maƙamu ibrahim man da kalahu kana aminan bi hudahu haka yanzu kana maƙamu ibrahim man da kalahu kana aminan bi hudahu da ruje ya rubuta sai ya tashi ce me yake faruwa ne to kuma in dai ibrahim ne wanda hatifi zai kira ni a kansa wannan lokaci sai kaula wai me yake faru nan da na yawa su ƙarar a masallaci muka buɗe kaza kaza ce abin da na gani kenan da aka kirga hisabin wannan abu sai aka ga hijirar kwanan watan da shekarar wannan buɗewa ne shi suka zai to a zo a rataya a bakin kofar masallacin da akwai shi a rataya kila yanzu su kuma dawo da shi wannan na suka yi ruga to yana da abu yana daga abin da suka yi ruga ya rubuto wa shehu radiyallahu anhu shehu ya tabbatar da shi da hannunsa kuma duk littafai suka tarar da shi suka yi ruga ya ce ya ji daga shehu tijani abul abbas mai ɗariƙa ya ji daga shehu tijani abul abbas Shehu Tijjani ya gaya masa a kunnansa ya gaya yana magana da Shehu a cirkudu maka ya aba ishaƙi ya warisan sirri da istihqaqi asirru gairuka lam yahmilhu fi huna fa aqim hunaka wa asqihim ya saqi kida akwai shafudi na kada a kirkudu maka jinkirta da zuwanka yakin duniya na biyu zai kaure shehu yana shirin zai tafi fa shehu jani ya gaya wa suka yi ruja gaba daya amma yanzu suka yi ruja kai dai ka ji ka isa amma kuma ba da kai nake ba a ibrahim tsaya da tahowarka ya aba ishaqi daga nan aka fara so ta wa shehu ba aba ishaqi waye ishaqi ila kuma saboda sunan annabi ibrahim tsaya da tahowarka ya baban ishaqa ya wanda ya gaji sirri na da cancanta asirru gairuka lam yahmilu fi huna sirri dai anan ba wanda ya dauka sai kai to fa aqim hunaka izaman ka anan wa asihim ka shayar da su ya saki ya kai mai sayarwa ah ai suka rije sai ya dauna sa shi kuma ya saki alqaumi to ya ne shayar da mutane to Allah ka kai mu rowa abinda shehu zaka shayar ni ma gani ya saƙi alƙawmi lan tabakal alayya bima tasqihimu fa askin ya saƙi ka samu sirri a wajen shehu tijjani a ido biyu ko a mafarki wani ka bai yi tunaninsa ba suka ruje yake faɗan wannan hannu suka ruja da maganganu a tsakanin shehu da suka ruja sun fi hankali yanzu ko wannan wasiƙa da yake sawa da shehu shine fasfo din ya ya yi maganganu a cikin shehu shahidtu lakum fatahan mubinan bi malakum na yi muku shaida fatahi mabayani da abin da kuke kai da ya haƙu min bainal bariyati karkusa kai ubangiji ya zaɓa da shi a tsakanin halitta duka warista ana shekar tijani kilafatan ka gaji kalifancin shehu tijani wa inni anassu lakum nasa ni na gaya muku wannan nasi a rubuce na gaya muku wannan wa inni arashi ka tijaniya katiman ina ganin shehu tijani shine cikamako wa anta allazi qattal katimul fato kai ne kuma dutsen kan zoban nan na shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu da yawa mai ganin ya yi kama da ku wajen mukami yake so ya tashi irin naku amma ina fuka fikin wal janahu lahu qussa ina fuka fikin ba wanda zai ce ya yi kama da kai a wannan mukami ko ya kamo ka a wannan mukami sai dai makaryaci mai cika baki fakam da'irin fakaran ya uddu mazahiman lakun fil ma'al wal janahu lahu qussa ya ta faɗa abu ita wa ma qultu ban faɗi wannan ba tabajjahan ko dan cika baki ko dan baka ko ka a'a wannan naji shi ne daga waridi haka aka gaya mu ni kuma na faɗa to wannan rasida tana nan da ba fa adadi yanzu abin da aka ce duk sati sai an yi rubutu kuma a ba da amsa yanzu da za a fito mana da wa'annan rubutuka ɗan wanda kanuni ya tara wajen wasiƙa ko goma ce ya yi littafi guda a kanta yanzu da za a yi ta fito da wa'annan wasu ai da mun ga abubuwa da an ga abubuwa to an gode Allah to in dai suka yi ruja ba dan dai yan zamani sai a hankula zamanin da ya kawo ba sai a hankula shehu tijani ya faɗi abu an gane ikon Allah Allah ya saka shehu suka yi ruja da alkhairi ko da bai faɗa ba ma bai ci shehu ba bare kuma aka ji irin wannan da kaza to wannan yana daga to lalle dan haka irin wayannan littafai hujja dan yin wannan zamani zancen da kaya huce dole sai da littafi sai da littafi saboda abubuwa sun sun kai kaza kaza to alhamdulillah kala yace shehu umar rufuti saboda dama shi yayi maganar maganar bayar da ta shige wali zalika saboda haka ta'arrada ya bujuro ya gabata ma'ana litakallumi shi muhiddin bin arabi wannan mafarki ya gani ga katanga guda biyu ta azurfa da ta zinari sun cika amma ga wajen bulo ɗaiɗai ga wajen sannunku daga tafiya ake ga wajen bulan zinare ɗaya ga wajen bulan azurfa saboda shehu katimul auliya in makamai biyu ne tare da shi katimul auliya da kuma kudubul makatumi bulan azurfa da bulan zinare duk gaba ɗayansu masu tsada ne to muhiddin bin arabi ya ga ya ɗauki kowanne ya tsatsora a ce ce ai shi ne shehu ibrahim radiyallahu anhu ya ce za mu ɗan ji da yawa kamar akwai ɗan a kuɗi a cikin maganganun muhiddini ike ba ta kuɗi ba ne ya san abin amma kuma ya san me hakika abin ba sani ba da haka cakudin ta nan yake zuwa wani wajen kaga kaman da awar da yake ta katimul auliya wani wajen kaga kaman da awar da yake ta kudubul makaturi wanda dai ji shine to kaman abin da zai zo to dan haka muhijin ya zaci shine yanzu cikamakon waliyai shari'a da haƙiƙa ɗin katangar shari'a da haƙiƙa ɗin duka shi ya cika su duk gaba gida to ya fassara haka kuma bai yarda da zancen fassararsa ba jibi hikiman malamai da ladabinsu sai da ya ɗauka ya kai wa malaman zamanin suka ce su ma duk yanda ya faɗa ɗin nan suka ce haka ne ƙala sai shi umar rubutu ya ce wali zalika sabida haka ta'arrada muhiddin bin arabi ya bujira littakallumi don ya yi magana alal as'ilati a busa tambayoyin nan almi'atu guda ɗari walkamsu walkamsina da hamsin da biyar allati zakarar hakimu turmuzi wanda hakimu turmuzi shi turmuzi sufi turmuzai ne guda biyu ɗaya sufi ɗaya ma sufin ne amma ko malami mai wannan hadisai turmuzi mai wannan hadisai shi kuma wancan turmuzin shi ma mai hadisi ne amma ba wannan inda sai dai shi kuma sufi ne wanda shi ne ya yi wannan littafi na cikamakon waliyai gangariyar mai hadisi ne da ruwayarsa da dirayarsa da komai to malamai sun rikice a kan su biyun nan wa'yan abinda malamai suke kai na dun- na gangariya cewa dai mutum biyu ne turmuzi mai wannan hadisi ingantacce daban turmuzi sufi wanda ya magana katimul auliya duk da shi ma malamin hadisi ne da kaza daban turmuzi sufi ya yi littafi katimul auliya ya yi littafi ilalu shari'ati dalilai na shari'a wa'annan littafai biyu sun jawo makiyayyar malamai sun jawo makiyayyar malamai har ya ji tsoro malamai suka ce ya ɗora walita kan annabta ya ɗora waliye kan annabawa har sai da ya ji tsoro ya kwashi wa'annan littafi ya je watsa a ruwa a kogi malamai sun ce daga karama Allah ya sa kifi ya haɗiye kifi ya haɗiye wannan littafai sai da kuma bala'i ya eh, tafi rigima ta abu kuma malamai suka zama kuma neman littattafan suke neman littattafan suke sannan aka zo kuma aka same su a bakin ruwa malamai suka ce kifi suka ya zo ya amayar da wa'annan littattafai karamarsa ba su goge ba ba su komai ba to Allah ya za a yi amfani da su wannan kenan wa'yansu malamai suka ce shi ma ne hadisin shi ma ya yi littattafan irin shi ma ya yi ilalin shari'ati ɗin shi ma ya yi ilalin shari'ati yanzu irin na wancan turmuzin amma ba a san ina ike ba shi yanzu mai hadisi shi ma ya yi ilalin shari'ati amma ba a san ilalin shari'atinsa ba shi ko yanzu wannan sufi ya yi ilalin shari'ati ga nasa ga nasa wa'yansu daga cikin malamai suka ce shi shi wancan sufin yanzu ba a san ya tarihinsa yake ina aka haife shi ina ya mutu yaya yake ba wanda ya sani sai dai kuma an san da shi ga littafansa yanzu dai shi wannan mai turmuzi din mai hadisi aka sani ibn hazan ya ce a'a shi wannan mai hadisi ne ba a san shi ba shi mai hadisin turmuzin shi ne ba a san shi ba kaza kaza wato idan mutum zai kutsa malamai su cewa ne shi dai zai gade wallahi mutum ɗaya ne ake ta wannan rigimar akai ake ta rarrabawa kuma ba abun mamaki ba ne ilimin hadisi ɗinnan ilimi ne mai girma daga ilimin ƙur'ani sai ilimin hadisi ilimi ne mai girma mai daraja Allah ya ba shi kadima wanda suka yi hidimarsa amma kuma daga ikon Allah Allah ya haɗa shi da irin su ɗan teniya da irin su kaza kaza kaza kuma su suka yi maganganu suka yi to sai a hankula as'alani as'alani ya ce don abin ba ƙiyayya ba ne asqalani mai sharhin bukhari dai wannan sharhi mashhuri na hannunmu fatuhul bari asqalani ya ce duk hadisin da ibn taymiya ya soke in dai ya danganta da 'ya'yan gidan manzon Allah ne ba sokake bane ba sokake bane dan shi mutum ne da Allah ya jarrabe shi da kinsu ibn taymiya haka asqalani ya ce to kaga anan yanzu idan hadisin duk da ya dangana da wannan ba kore mutane ne daga kan karatun hadisi na, na wa'annan tun da da ji hadisin da ya soke ba so to kuma mun gaga na zamaninmu duk malamai sun tafi tilin hadisin da albani ya soke ba sokakke ba ne wannan sahahawo albani kaza kaza kaza shi ma kuma sami da haka to tun da dai hadisin albati in dai dan taimiya ya soke shi ba sokake ba ne to ina kuma maganan na sufaye sa yadda su dangana hakimu turmuzi sufi da ko shi ne mai hadisi ka ala ayi halin mu ma muna nan akan abin da suka faɗa mutum biyu ne illa zamani ɗaya suka yi kuma manyan malamai ne kaza to shi hakimu turmuzi din nan da ya magana katimin auliya din nan ya faɗi ilimi ɗari da hamsin da biyar ko ko ya faɗi tambaya ɗari da hamsin da biyar ya ce ba wanda zai santa sai katimul auliya'i eh wali to shi muhibbin arabi da ya zo ya ga wannan abu ya zaci nasa ne sai ya kwashe amsoshin nan gaba ɗaya ya kwashe tambayoyin na ya amshe shine futuhatul makiya ya ƙara kuma na ƙarawa ya ƙara kaza kaza shine ma'ana futuhatul makiya kusan waɗannan amsoshi ɗari da hamsin da biyar ɗinnan duk ya zuba su a ciki to wali zalika saboda haka ta'arrada shi muhiddin bin arabi ya gabata litakallum dan amsa alal as'ilata absa tambayoyin nan almi'atu ɗari wal kamsu wal kamsina da hamsin da biyar allati zakara hakimu turmuzi wanda hakimu turmuzi sufi ya faɗe su annahu cewa yanda magana take la ya ariful jawaba ba wanda ya san jawabi an hada gare ta illal khatum sai cikamakon waliyai in ji shaumau wa iza ta'ammalta idan ka kula ma aslafna abinda muka kawo shi alimta sai ka san annal katimiyata cewa wannan mukami na cikamakon waliye allati takunu lil katim al akbar wanda za ta zamanto ga cikamakon waliye babba lan tasbut bata tabbata ba li ahadin ga wani mutum ɗaya mina shuyuki na daga shehunnai qabla shekina kafin shehun mutijani radiyallahu ta'ala anhu ajma'ina li anna kamar za ka ce to ya aka yi muhiddini ya faɗa shi zai ka li'anna domin sayyidi aliyal kawasa babban wali mai suna sayyidi aliyal kawasu kad bayyana ya bayyana annahu cewa yadda magana take shi muhiddini bin arabi inna ma ita ma da ya dogara ne to anna sayyidi aliyal kawasa cewa sayyidi aliyal kawasa da yace muhiddini bin arabi ne katimul audiyai qad bayyana ya bayyana annahu inna ma aitama da ya dogara ne ala kalamu muhiddin abu sa magana muhiddin bin arabi bi qawlihi da fadin muhiddin cewa shine wali katimul awliya da fadin muhiddin bin arabi ga abin da yace wa qad akbara al arifu muhiddin bin arabi masanin Allah ya faɗa an nafsihi ga ya bada labarin kansa annahu cewa shi ahadul katmaini ɗayan cikamakon nan ne guda biyu ko dai shi ne katimul auliya'i ko dai shi ne kutubul maktum duk cikamakwai ne waɗannan guda biyu to shi ɗayansu ne shehu marubuta ya ce wa anta kabirin kai kwa mai jina ka san cewa bi anna muhiddin bin arabi cewa muhiddin bin arabi lam ya atamid bai dogara ba akan wannan fassara shi da kansa Allah ya sanar da shi ya dawo bi kaunihi katiman da cewa shine cikamako a yanke alal qadi abu sa yanke wa inna ma atamada ya dogara ne ala hadhihi ru'ya a wannan mafarki sai dai mafarkan waliye babban abu ne da tan annaba to ya dogara ne akan wannan mafarki wa nahawiha wa yu'ayyidu ma qulna abinda muka faɗa yana ƙarfafa wa yashhadu lahu yana shaida ga abin da muka faɗa annahu muhiddin bin arabi sarraha ya faɗa a sarari ba'ada zalika bayan ya faɗi ya ga mafarkin nan yayi fassara nan bi annahu lam yakun huwa al-qutbul makatumi ba shine kutubi abun boyewa daraja ba wal barzakul makatumu gada abin cikawar walitaka wal katimul muhammadi al cikamakon waliyai da ta taso daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sananne ya ce ba shi ba ne wa zalika dalili annahu radiyallahu anhu Allah ya da a gare shi ra'a maqama ya ga muqami fawqa maqamatil aqdabi saman muqamin kudubai kulliha dukkanta ma fawqaha ba wani muqami sama da abin da ya gani illa maqamatul anbiya alaihi salam sai muqaman annaba kazanna sai ya zaci annahu lahu nasa ne waɗi ma'annan nafsuhu kuma ransa ta nutsu bihi da haka gayatal idimi inani mutukar nutsuwa wal farahi da farin ciki wa an shada har muhiddin bin arabi ya waka ga abin da yake cewa bina katama Allahu alwaliyata fantahat ilaina fala katumun yakunu laha ba'di wa ma faza bil katim allazi li muhammad min ummatihi wal ilmi illa ana wa hadi muhiddin bin arabi yace bina da mu ne katama Allahu alwilata Allah ya cika walita da mu ne cikanta hatta cikawarta ta tike zuwa gare mu ilaina falakatun ba wani cikamako ya kunu lahada zai zama ga walita ta muhammadiya din nan ba a di bayana sai dai kuma ita da zai zo ya cika gaba daya wa ma faza bil katimin lazili muhammadin ba wanda ya rambanta da cikamakon walita din nan da ta taso daga kan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama min ummati daga al'ummarsa wal ilimi ba wanda ya rambanta da ilimin walita din nan illa ana sai wa hadisi kadai radiyallahu anhu fa bainama huwa kazalika yana cikin fadar wannan abu istami amunabiyan sai ya ji kira daga hadaran Allah ya lahu yana ce da shi laisa laka ma zananta abinda kaza ta nan ba naka bane to katin auliya yana ganin sa laisa laka ma zananta abinda kaza ta ba naka bane wata mannaita abinda kai guri ba naka bane wa inna ma huwa li waliy na wani wali ne fi akir zamana ƙarshen zamani laisa waliyun ba wani wali akrama ala Allah mai girma a wajen Allah minhu irin daga gare shi ba naka bane fa inda zalika yayin nan kala sai muhajjin ibn al-arab ya ce sallamtu al-umura li khaliqiha na sallama lamari ga mahalicinta na bi wa mukawwinuha ga mahalicinta wa laqad qala muhajjin ibn al-arab ya ce na zurfafa ma jiltu bi basirati na yawo da basirata fil guyuba a gaibin Allah na yawo li addali a tsinkayi waye wannan in san waye wannan wa ala maqami wai me maqaminsa wa ismihi me sunansa wa ismu baladi me sunan garinsa wa makanihi ya wanne waje zai zauna unguwarsu ma wa kaifa haluhu ya halinsa yake fama addal aliyallahu ala shi Allah bai nuna mun komai ba amma daga baya Allah a wannan lokaci dai ce Allah bai nuna komai ba wala shamamtu rahula ra'ihatan asalan ko in shaki kanshin sama in ga ƴan wa'ansu alamu ma da za su nuna min kaza ne in ga hasken ko a yamma yake in ce a yamma ko ka ban gani ba bi naqali sahibir rimaya haka shehu umar hutu ya ciro wannan magana a cikin rimahu qala shehu umar hutu ya ce wa hadzal kalamu min al hatimi wannan magana ta muhiddin bin al arabi a ce daga wajensa take fihi tasrihun ma'ana hatim ya faɗa a sarari bi annahu tabarra'a ya kubuta min iddi'a'il katimiyyah daga da'awar katimiyya al-kubra babba wa annaha cewa ita wannan cikamako babba lam tujan li wahidin mimman taqaddama ba a same ta ba ga ga waɗanda suka gabace shi haƙi zuwa zamaninsa mina sadati na daga shugabanni saboda an ce ta wali ce a ƙarshen zamani ma'ana ashe baya da zuwa zamaninsa shi ko an yi shi a ƙarni na bakwai ya rasu allazina mazo ƙalla zamani wanda suka rasu kafin zamaninsa wa innaha cewa ita inna ma ta kunu li wali za ta zama ga wali ne fi akhir zamani a ƙarshen zamani qultu shehu ibrahim yace sai na ce wa qad tabarra'a min idda'iha sarihan muhijir bil arabi ya kubuta daga da'awar ta asarari fi kudubatul futuhatul makiya duk wanda ya duba kudubar futuhatul makiya zai san muhiddin bila arabiya ya kubuta daga da'awar walitar da cewa shine katimul auliyai fi safhati a cikin takadda shafi na uku futuhatul makiya da take wajen shehu kenan mu kuma yanzu wannan da take hannuna wajen shafi na talatin da bakwai ne ba shafi uku ba shafi na talatin to amma kuma ta fara daga bayanai to in kuwa daga daga karatun muhiddinin ne kafi na uku ne amma ga shi saba'in da na uku amma akwai bayanai da suka biyo bayanta to ya faɗa bima nasuhu ga abin da muhiddini bin la'arabi ya ce radiyallahu anhu walamma shahidtuhu sallallahu alaihi wasallama yayin da na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi zalika al'alami a wannan mahalartar na ganshi sayyidan shugaba ne ma'asumal maƙasidi abin tsarewa muƙami ba wanda zai iya cewa ya nufi muƙaminsa ya ce zai samu ko kaza ko kuwa abin kiyayewa nufi duk abin da ya nufa Allah ya kiya haka zai tabbata ma'ana dai ma'asumar maqasid abin tsarewa muƙaminsa mahafuzal mashahidi abin kiyayewa ne ga mahalartarsa mansuran abin taimako ne mu'ayyidan abin ƙarfafa ne wa jami'ur rusuli mashhadi muhiddin bin arabi yayi amma a irin ladabi na walitaka ya ce mafarki ne wanda a rannan aka naɗa shi imma kudubul makatumin da ya faɗa imma katimul auliya inda ya faɗa ɗaya daga ciki abin da ya nema to ya ce ga yanda ya ga an yi to kuma ikon Allah idan aka duba maganar cewa naɗin shehu tijjani abul abbas kudubul makatumi da aka yi ranar daren sha takwas ga watan safar da abin da babu alawi ya faɗa cewa shehu alil harazmi ya gaya masa a arfa aka yi mutum in ya haɗa wancan da wannan sai ya ga yanda abin ya faru yanda aka naɗa shehu tijjani a cewa shine kudubul makasumi shehu tijjani mai mukamin katimul auliya ya gashi a zaune shehu tijjani ko mai mukamin kudubul makasumi ga yanda aka aka naɗa shi a wannan wajen yanzu muhijini bila arabi zai faɗi yanda aka yi naɗin yana ganin nasa ne amma kuma wanda aka yi wa to wannan irin maganganun nasu na walita to da na ga manzon Allah sallah a wannan matsayi mansuran mu'ayyada abin taimako abin karfa wa jami'ur rusuli na ga duk annabawa baina yadaihi ga su a gaban manzon Allah mustafuna sun yi sahu annaba dubu ɗaya dubu ashirin da dubu hudu duk ga su saboda yau wani naɗi za a yi ranar naɗin wani abu duk ƙasa manyan ƙasa za su zo duk a taru duk ga baki duk annaba ga su a gaban manzon Allah sun yi sahu wa ummatuhu al'umman manzon Allah allati hiya khairu sallallahu alaihi wasallam allati hiya khairu ummati wanda ita ce mafificiya al'umma hiya alaihi naganta a gare shi multafuna sun kewaye shi sun ke annaba ga sun yi sahu a gabansa al'ummarsa gaba ɗaya kuma ga su sun kewaye shi zirka shi idan da ya ga wannan ma sun kewaye shi to kuma ikon Allah yanzu da a TV za yanzu abin mamaki mutum ya tashi shi kadai sai ya rufe TV in ya tsaya a gabanta sai iya kare TV to kuma yanzu sai ya ga taron gaba ko daurin aure aka ko suna ko taron maulidi sai ga shi ma a cikin tibin da tsayinsa da komai da duk jama'a duk gashi to dan Allah ya nuna ma al'umma manzo duk wannan abu duk wanda ya san yanda yake ganin na TV da ka ya san ba sai a ga mutum miliyan gasa a waje daya a cikin dan wannan akwati ce amma mutum ɗayan ya tsaya a gaban akwatin TV din sai ya rufe ta na ga al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun kewaye shi sallallahu alaihi wasallam multafuna wal mala'ikatu taskiri mala'ikun da Allah ya hore wa duk ‘yan adam su su kuma min haule arshi makamihi sun ke suna daura da gadon mukamin manzon Allah hafuna sun kewaye su ma mutane sun kewaye mala'iku sun kewaye ga annaba da a gabansa wal mala'ikatul muwalladatu mala'ikun da take haihuwa minal a'amali daga ayyukanmu duk wannan tasbihi da wannan karatu da muke da wannan wannan iska da take fitowa daga bakinmu mala'iku ne take mala'iku ne suke zama mala'iku suke haihuwa su ta tasbihi haɗi zuwa tashin kiyama manzo Allah ya ce duk wanda ya kalli fuskar malami Allah zai halicci mala'ika daga yanzu wannan ganin sai ya zama mala'ika sai ya taimaka tasbihi duk wanda ya aikin alheri sai ya zama duk wanda ya tasbihi sai ya zama mala'ika wannan iska duk sai zama mala'iku duk baki ɗaya to mala'ikun da suke haihuwa daga ayyuka ɗin nan bai ne dai su ma ga su a gaban manzon Allah safuna sun yi sahu wa siddiqul akbar siddiqi babba sayyidina abubakar ala yaminihil anfasi yana daman manzon Allah mai tsadan nan wal faruqi mai rarrabe gaskiya da ƙarya sayyidina umar ala ya sarihil aqdasi yana hannun hagun manzon Allah mai tsarki shari'a ce da ɗabi'a ɗan adam ta bambance dama da hagu amma dukkansu hannu ne illa mu ci abinci da dama mai tsarki da hagu wata rana muna tare da shehu jakan shehu hadi radiyallahu anhu za a yi wazifa to shehu tijani zaria magana ce mai kyau da an faɗi sunan sa ba ko shehu tijani zaria ya zo Allah ya rahamshe shi ya ba mu albarkansa to sai zai zauna za a yi wazifa duk gaba gida to sai ikon Allah sai zama shehu tijani zaria yana hagun din shehu tijani dan shehu hadi din nan wa'yansu kuma suna dama har ya zo na sai ce a shehu zan sake wajen zama imin izini sai ce saboda me yace saboda nan hagunka ce zan koma can dama sai shehu zan ce a a zauna nan me yasa zuciya take hagu kuma me yasa zuciya take hagu kuma Allah ya ce ita ce wajen bayyanarsa sama da ƙasa duk bata ishe shi ba amma zuciyar bawansa ta ishe shi da mu ne za mu kera ɗan adam sai mu ɗauko zuciya mu kasa dama saboda dama ne wajen tsarki a Allah sai ajiye ta sai ce kaji wani karatu kuma kuma karatu ne wannan ba to shehu ya abin yake ce to to tun da ka san haka dai ba ruwanka da hagu ko iza bankara sai da aka gama waziba sannan shehu ya kama hannunsa suka yi can ɗaki suka yi suka yi abin da za su to wannan zancen hagu ko da shari'a amma a dan adam dole ne ya ba wa dama nata ya ba wa hagu hagu a yi tsarki da ita dama a ci abinci da ita da kaza hagu a fara shiga masallaci da kafa hagu a fara shiga kaza kaza wannan kuma dole ce hikima ce amma kuma aka koma wajen haƙiƙan lamari ga Allah ma sai kawo zuciya sai ajiye ta hagu kuma abun mamaki duk yaro sai ka ga ba hago ne sai dai a koya masa ya koma da amma da ya taho daga hadaran Allah shi kuma duk yaro sai ga to waɗannan abubuwa da za su sa haƙiƙa da an ce kuma da mutum ya rasu ma shi ma sai ya zama ba hago mutum ya rasu ma sai ya zama ba hago duk abin da ake so ya fita ta ƙasa yanzu sai a matso sama sai ya ƙasa amma aka danna sama kuma sai ya yi ƙasa shi kuma ya juya da abu ma'ana ba wajen ƙi bane illa kuma amma shari'a dole kuma a ba hagu a fara sa takalmi da hagu a fara sa riga a dama a fara sa kaza kaza wannan kuma zancen shari'a dole abu to sai na umar kuma yana hagun manzon Allah mai tsarkin na hagun manzon Allah mai iyayen mu tsofi su ga mutum ya rike motsa ma da hagu ya sa a ya bata ruwa ya bata ruwa kaza kaza to ba a kai haka ba dai amma kuma ya sa dama ya sai na umar kuma yana hagun manzon Allah al'aqadas mafi tsarki wal katimu cikamakon waliyai baina yadayhi na gan shi kuma gashi a tsuguna gaban manzon Allah to yanzu muhiddin gashi ya ga cikamakon waliyai ashe yanzu ba shine cikamakon waliyai ba wal katimu cikamakon waliyai baina yadayhi shi kuma yana tsuguna gaban manzon Allah kajjasa ya tsuguna yukubiruhu yana ba manzon Allah labari bi hadisul unsa da magana ta tausa yana hira da annabi duk wannan irin taron jama'a da irin wannan abu amma katimul auliya ne baina yadayhi yana gaban manzo Allah kajjasa ya tsuguna yukbiruhu yana ba manzon Allah labari bi hadisul unsa da magana mai taushi wa aliyu sayyidina aliyu alaihi salamu amincin Allah ya tabbata a gare shi ahlus sunnati ma wannan alaihi salamu ba wai na shi'a ne kadai ba mu kuma ahlus ahlus sunnati wal habbu kariya fa fade su diga su ahlus sunnati su suna fada har muqamin sa ne da to ai in ma ba a ce alaihi salam ba ai gashi muna cewa kuma karamallahu wajahu kaga kuma ai shi ma duk da aka ga alaihi salatu da aka ga alaihi salamun ta yi girma ko ko ahlus sunnati suka ga shi a sun kama ta ikon Allah to su kuma ya suka ba za su ce ma radiyallahu anhu sabida kowa ba sai suka kuma canja alayhi salamu da karrama Allah wa Allah ya girma fuskarsa to wannan kenan wa ali wa ali sayyidina ali alayhi salamu aminci Allah ya tabbata ga gaisuwan Allah ya tabbata a gare shi yutarjimu shi yake fassara tsakanin katibul anil katimi bil lisanihi shi tsakanin shine mai tarjuma tsakanin katibul auliya da manzon Allah dole shi ne tsakanin manzo Allah da katimin auliya shi yake ma tarjama yake gaya ma abinda annabi shi ma ya dauna sa shi yake tarjama tsakanin su bi lisanihi da harshen sa wa zunnuraini ma'abocin haske guda biyu kuma mushtamilan bi rida'i gashi a zaune ya lullaba da mayafinsa bi da haya'i da mayafin kunyarsa shi kullum a cikin kunya yake ku yi ta abubuwan ku ba ni dai ku banna a wajen ku ya isa ba sai na ce komai ba na abu muqbilun ala sha'ani ya sa gaban sa yana aikin sa yanda aka sa shi irin wannan taro da irin ga annaba ga duk ga katin faltafata sayyidul a'la sai shugaba babba ya waiwaya wal mauridu magan idan ruwa al'azabu mai daɗi al'ahala mai daɗi wan nuru haske al'akshafu mabayyani al'ajula mafi bayyana annabi sai ya ya fara ani sai ya gani wara alkatimin ni kuma ina bayan cika makon waliyai sai ya gani wara lishtirakin sabida tarayya bai ni wa bainahu akwai wani tarayya tsakanina da shi akwai tarayyar mukami tsakanina da shi ni ne a bayansa fil hukumi a cikin hukunci haka yake faƙala lahu sayyidu sai manzo Allah yake da cikamakon wale dina haza adiluka ga mangalaka nan a bayanka in kai nauyi ne haka shi ma nauyi ne kadama ga kafafuwan biyu nan ga mangalaka nan ga kaza nan haga haza adiluka wannan mangalaka ne wa bunuka ɗanka ne wa kaliluka abokinka badaɗinka wansib lahu ka fa masa mimbara ɗarfa'i mumbari amma na rini ka fa ma mumbari na rini a gabana me yasa annabi yace na rini saboda tsawon tsawon rini mimbaru ɗarfa'i ka fa masa mumbari na rini me yasa ba mumbarin madaci ba me yasa ba mumbarin kaza ba a mumbarin rini rini da ko mu a Hausa za a yi magana rini ana magana abu mai kaho da abu ko yayi kaho buga masa mumbari na rini bai na ya daya a gabana sannan shi kaman katul auliya in ya buga wa muhaddin ya buga masa mumbarin tarfa in mura summa ashara ilayya sai manzo Allah ya mun nuni an kum tashi ya Muhammad ya kai Muhammadu alaihi hau kan mumbarin fasina alaihi imin kirari hau mumbarin imin kirari fasini kayi kirari kuma alaman arsalani a bisa wanda ya aiko ni wa alayya da ni fa inna fika sha'aratun minni kai kana da sirri na ne kai sha'aratu yanzu a dinga jin wani motsi a cikin ɗakin nan to yanzu abinda mutum zai tsayyaji shi motsin nan na mutum ne ko na dabba ne na mutum ne ji sha'aratu ji motsin nan na mutum ne ko na dabba ne in ya ji takawa ko fato da kaza kaza zai ce dabba ce amma wata iri in dai ba kuka ta yi ya ji ba in ya ji kuma alamar kaya ake haɗawa zai ce mutum ne in ya ji to kai din nan sirri na ne ana jin motsinka a jikina amma dai ba a san ko me ba mukami ne to kai sirri na ne la sabara laha anni sirrin da ba shi da haƙuri a kai din nan baka da haƙuri ga bari na hiya sultanatu masarauta ce fi zatiyatuka a cikin jikinka wala tarji ilayya in zaka taho jina karka taho illa bi kulliyatuka sai da dukkanka kaga ba ba kai sai ni qasidatu faqid al aqali menene huwa huwa al mustafa al khalata mudmari fa kulli wa juz'i fa huwa sirri wa mazhari duza wato lamarin walittaka in mutum ya shiga bai tsayi sun kafa buga shi ga abu kusa da shi yana to haka za ka zo mu duk kulliyatika wala budda laha min ruju'i ba makawa sirrin nan nawa da yake wajenka kai din nan ka dawo mu ila liqa'i zuwa haduwa da ni fa inna halaysa min alamin shiqa'i wannan abu da yake wajenka ba alam ne na tsiyata ba alam alam ne na arziki fama kana minni bai zamo gare ni ba ba'ada ba'asi to muhiddin bin arabi yace to fama kana minni ba'ada ba'asi bayan wannan kafa ni da wannan abu da manzon Allah ya dangana mu shay'un fi shay'in wani abu ya zamo a gare cikin wani abu illa sa'ida sai yayi arziki duk abin da na taba duk abin da na magana ko me na abu sai yayi arziki ya zama albarka ce wa kana mimman shakara fil mala'il a'la ya zamo yana daga cikin wanda ya gode wa Allah a wannan matsayi wa hamida ya gode wa Allah fa nasabal katmu to sai shehu katimul auliya ya kafa masa almimbara wannan mumbari da manzon Allah ya horo fi zalikal mashhad a wannan mahalarta mata al akdar mafi girma wa ala jabhatil mumbari a fuskar mumbarin maktubun bin nura an rubuta da haske al azhar wanda ya fito sarari haza huwa al maqamul muhammadi wannan shine muqamin manzon Allah al azhar mafi tsarki marra qatihi duk wanda ya hau wannan mumbari faqad warisahu ya gaji manzon Allah wa arsalahu al-haq sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya aiko wannan mutum ba aike na annabta ba na walita hafizan mai kiyayewa li hurmati shari'ati ga darajar shari'a wadi isatu da aike kuma to haka yayi ta kawowa shehu radiyallahu muhdi ya ka a cikin har ya hau da irin kirarin da ya dinga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abubuwan da ya wa manzon Allah dole mai wannan mukami ya zama mai yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kadin manzon Allah sai yana kan mumbarin rini kuma abin da manzon Allah dole ya zama duniya kaf mumbarin rini ya hau ma'ana kololuwa to wai shehu ya kawo wannan to in dai zancen kasimul auliya ne dai ga muhidin ya ce yanzu waye kafa man ma mumbarin kasimul auliya kuma abu to tun daga nan ma zai so ma faɗa sunansa da kamarsa da abu yanzu karatun da za a diga zai faɗi sunansa ahmadu na gan shi a fas na gan kaza wali ne mai girman masa kaza kaza اللهم صل على الهادي لا الله كفايه تدمو ما غنغنن سو هذا يتي تبغى متن كمان قلو والله الله يفايه تدمو ما غنغنن سو lalle alhamdulillah ko ana ana bin wannan ko an bi shi da sosai a gadir abin nan da suke faɗa ga